أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الفاتح لما أغلب خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن صحابة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد والسعيد والألات وزبير وأبو أبيدة بن جراء وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزق المختوم الهتم الختم أبو العباسي الشيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم القاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سر سر صاحب الفيلتي أبو إسحاق باي برحمن يس ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملاذي وأديبي ومسري وتاج الشيخ الأعظم الذي بارك الله فيه صاحب وأسرة الصلبة في الظاهر والباطن أبو الكنسوس وملكي كرفل الشيخ محمد الحارث الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أزر رسول الله إن كسرت في وصفي فإن جمالك لن يصف القائل تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعدني داري فصرت موجدا القائل علجت به والناس في سنة القرى تمتعت منه دار إذ كنت مفردا القائل آه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القائل قل إنما أنه لا قل إنما أنه لا إله إلا الله آه أما بعد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهويكم برسل الإسلام تتبارك الميمونة وهي كلام الجنة في الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna mika godiya a muna mika godiya wa Allah tabaraka ta'ala mai girma da daukaka wanda a cikin girman sa da ikon sa da kadartawan sa ya kadare muna raye a wannan lokaci mai albarka a wannan rana na litinin 25 ga wata ko 26 ga watan to lalle 26 ga watan Ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daga Makka zuwa Madina ya daidai da a sha bakwai ko ga watan April 2023 miladiya a alhamdulillah muna kan tafsirin alkur'ani mai girma jiya mun kwana aya na ashirin da ashirin da biyar ko za mu muka kwana ko na a ubangiji tabaraka wa ta'ala gaya mana cikin wannan sura wato tana ɗauke da abubuwa masu yawa kamar yadda muka faɗa baya ita suratul baqara sura ce wanda kusan ma wasu malamai suke cewa dalilin samu da suna baqara din ma yana da asali saboda akwai wasu a bayan Allah wayanda ubangiji tabaraka ta jarabe su da wani ɗansu ko wanda isan banu isra'ila kenan wanda wani nasu ya mutu aka yi matsalan ya za a yi a samu wannan ɗaya magana ko a samu asalin wanda ya kashe shi da sauransu dai da waƙiya ta faru dai wallahu alam a sai aka umarce su da su yanka sa saniya to daga wannan dai ya kai ga har sun zo gurin annabi musa salatu wassalam suke tambayi annabi musa ya za a yi su samu labarin to akwai wani ɗa shi ma saboda biyayya da yake wa iyayensa da sauransu dai a yana kiwon sa har aka zo aka yi ya kai son kasuwa aka yi ciniki kuɗin ya yi yawa yake cewa to ba wanda zai sayi wannan sa ɗin ko sai ko dai mala'ika ne daga Allah da sauransu dai aka yi maganganu to a mali shahid dai abin da nake so in gaya mana shine a shi wannan sura yana ɗauke da maganganu na bayan Allah na gargari sa'an nan yana ɗauke da maganganun kafirai da suka ki bautan Allah tabaraka ta'ala da kuma wa'anda suka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala da kuma munafikai da kuma maganganu akan mutanen banu Isra'ila wanda rabin suran ma ya yi magana akan mutanen banu Isra'ila ne. Wanda banu Isra'ila ɗin nan sun fi kowane al'umma yawan annabawa. Sun fi kowane al'umma yawan annabawa. To, abinda muka ɗauka daga ciki darasi, daga ciki shine, mun ɗauki darasi na cewa lalle wajibi ne a imani da Allah in ana bukatan tsira a ji Allah a ta Allah shi kaɗai kilo ƙwallon ƙwal kuma sa'an nan a sallama a miƙa wuya wa sayyidina rasulullahi sallama idan aka yi haka to za a samu tsira kuma a za a kai ga nasara inda ake da bukata sa'an nan a guji yin munafirci haɗa guri muna furtan al'umma a yi abu da kai ka zo ka ce ba a yi da kai ba saboda neman wani abu na duniya ko wani abu makamacin haka wanda mun karanta shi baya to yanzu mun shiga issa na muminai abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tana dama muminai masu imani wanda jiya a nan muka tsaya wanda ba mu gama warware shi ba lokaci tun mana muka yi shi a sama-sama to shi dai za mu ɗan mai ayan kaɗan duk da lokaci ya tafi sa'annan mu ga menene za mu cire ficca saboda mu amfana kuma mu kwaɗaikar saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi sallama mai gargaɗi ne ko mai albishir ne ba kullum za a dinga magana azaba ba ne a mu ba haka akwai mana karatu ba kuma ba haka manzon salama ya zo ba ya zo da shi ba ko inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira ko kaga albishir din ne ma farko dukan tambaran bisharan abin da za a baka in ka aikata aiki mai kyau shine Allah tabaraka wa bashir lazina amanu wa amilus salihat na'am bashir lazina amanu Hmm. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون آه وبين تبارك وتعالى يا بام القصة نكرا مومي دا الله بام إيماني ونسكي إيماني دا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم wato imani shine yadda da manzon Allah da miƙa wuya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine tsagwaran imani tsagwaran imani kenan to amma yin imani da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne shi ma imani ne a muqamul islam amma ba imani bane a muqamul iman imani a muqamul islami shine an tashhadu Allah ilaha illa Allah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa sawm ramadan wa hajjul bait liman sa'ala sabila ko wannan shine imani da manzon Allah amma maqamul islami ba imani a muqamul imani bane an fahimta ko ma'ana al-iman shine al-inqiyad shine sallama at-taslim ka sallama wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi imani na hakika kenan shine imani nan bayan muqamul islami shine bayan kai yadda Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya ba shi da ɗa bai aifa kuma ba aife shi ba ko shine qul wallahu ahad ka gaya musu ya rasulullah Allah ɗaya ne haka ne Allahu samad shine abin nufi da bukata lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba kuma ba haife shi ba ba za ka ce ga baban Allah ba a'a ba za ka ce a wani dan Allah bane babu kuma ba yi da bukata a gurin wani kuma ba shi da wani abokin tarayya wanda ke taya shi tadawirin ko juya mulki ko ya karɓe shi ko mataimaki ko ya ji halftime wannan ya karɓe shi bai da shi shi kaɗai ne Allah shi kaɗai ne kuwa ake bautawa ba a bautawa mala'ika ba a bautawa wani annabi ba a bautawa wani dodo ba a bauta wa wani wani wani wani a gunki ba a bauta wa wani wata saniya ko wani abu makamantan ka ba a bauta musu wanda kada ake bauta wa shine Allah Allahu Allahu ahad Allahu ahad Allah shi kadai ne shi ne can baya yake ce mana a a ma'ana ya nasu budu rabbakum allazi khalaqakum min khalaqakum min nafsin wahida ko a wani guri yake cewa ya nasu budurba kuma zai kala kuma lazina kalu kula lan fatakun a cikin su bakara kenan wani guri kuma ya nasu budurba kuma zai kala kuma nasu wada alaji alkum alaji alkum la farfasa a alaji alaji alkum lar da trashin haka dai zaka ji a yana faɗa qul inna ma annahu la ilaha illa allah ko a ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri Saboda Allah shi kaɗai in ka bauta masa, ka yadda shi ne Allah, shi ne wahada hula sharika lahu a gurin bauta, a gurin bi, Allah shi shi kaɗai ne, to ma'anan tauhidi kenan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne asalin haƙiƙanin tauhidin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo shi duk wani abin da aka zo aka ce kaza rabbu ilahu asma'u wa sifatu wannan duk tsage ne kirkira ne fararren abu ne wanda babu shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu hadisi sahihi a kai babu hasani babu da'ifi babu mawqufi babu hadisi mursal kai hadisi maudu'i babu kai balma babu shi bid'a ne kuma bid'a kusa raba Allah ne ma'ana raba Allah da ilimin sa misali da aka ce ar-rahman alal arshistawa ko sai ce Allah yana al'arshi ya daidaita haka wasu suke fasarawa haka ne ya daidaita ala arshinsa amma iliminsa na tare da wahuwa ma'akum aina ma kanu sai a ce wai iliminsa na tare da kun da yake wannan ba haka bane raba Allah da iliminsa wannan ba haka bane an fahimta ko tawhidin ahlus sunna wal jama'a shine inna la huwa ma'akum aina ma kuntum ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'akum aina ma mene aina ma mene aina ma kuntum a wani guri yake aina ma kanu duk inda mutane suka keɓanta su uku nau'in su Allah ne da sai kai su hudu ko biyar na shidan su Allah ne fiye da haka Allah shine na cikon na gaban nasu saboda haka ma'ana duk inda ka shiga ka ɓuya Allah yana kallon ka yana gurin an fahimta ko shi Allah a tauhidi shi Allah tabaraka wa ta'ala wa nanu aqrabu ilayhi mene min hablil warid ko Allah ya fi ka kusanci da wannan jijiyar wuyan naka wanda idan aka yanka abun yanka yana nan idan bai yanku ba gashi nan dab da makogoro in bai yanku ba dabban ba ta yanku ba ta zama mushi na tabbata kowa ya san wannan jijiyar to Allah ya fi ka kusa da kai kama ya fi jijiyar wannan jijiyar na kusa da kai wannan ba bi ilmihi ba ne a'a shi Allah Allah baya rabuwa da iliminsa idan mu ce Allah yana al'arshi yana zaune iliminsa kuma yana yawo a duniya to a can inda Allah yake zuni ba da ilimi kenan inda ilimin ya rabu da shi kuma an kai hankali zai baka ba ko a to ba haka bane wa huwa ma'akum aina ma kanu ne shi kuma Allah ba za ka ce to yaya za a yi Allah zai rabu ne a'a ai shi Allah laisa ka mislihi shay'un wa huwa mene wa huwa samiul basir wannan shine Allah ba cewa ga yadda girman Allah yake ga yadda fadan Allah yake ga yadda Allah yake zaune ga matsayin Allah an gane ko ga ga ga a inda Allah yake zaune ko yana makale a'udhu billahi kamar yadda wasu suke faɗa wannan ba tauhidin ahlus sunna wal jama'a bane wannan tauhidi ne fasid sa'annan har yanzu shi Allah ɗin nan da kake gani shi ɗaya ne shi ɗaya ne Allahn da ke shi ɗaya sai ce to a gurin kaɗaita shi dole sai an sa maki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole mafi yawa wato saboda girman Allah da buwayarsa da cikarsa sai ka ga idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wani abu sai Allah ya ce shi yayi wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ko ba Qur'ani bane ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da kai jiba ba kai kai jifa ba Allah ne ya yi jifa sabai wasu gani ya yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya zama annabi ya zama Allah a ba haka ba Allah bane idan kace an takuda abu to Allah ne ya takuda ka ko innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman naqasa shikenan wannan wannan ma'ana anan Allah ya nuna maka cewa wai wayan da suka maka mubaya'a ya rasulullah lokacin da kake bayatul ridwan wayan da suka maka mubaya'a suka sassa hannayensu akan hannun sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka za a shiga makka abdul sayyidina usman to dukkan su gaba ɗaya ka gaya musu ba su ne ba kai suka ma mubaya'a ba a'a Allah suka ma mubaya'a ba kai ba ya Rasulullah wato bai'a wa Allah bai'a wa annabi bai'a wa Allah mun gane wannan ayan kuwa inna ma yubai'unaka idan lazina yubai'unaka inna ma yubai'una Allah wanda suka maka mubaya'a a Allah suka yi wa mubaya'a sai ce bari ka ji babban ce yadullahi fauka aidihim wa'anda suke fassaranta tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala da matsayin Allah mutajassimai almujassimun ko masu cewa Allah na da jiki a alqadi iya yana cewa duk mutumin da yace Allah na da jiki ya kafirta to wa'anda suke cewa Allah na da hannu na da kafa na da fuska ko na da mazaunai yana da ƙauri har yana zama yana tashi yana gangarowa game da ibn taymiya yake cewa inna allaha yanzulu kanuzuli haza yana gangarowa akan mumbari a'udhu billahi ah wannan kusan ba Allah manzon Allah bane Allah din nan daya shi ba aka yake ba saboda Qur'ani ya gaya mana ba a misalin Allah shi kuma ya gaba misalta Allah gaba daya ga yadda yake akwai wani ma yace in za a yafe mishi abu daya zai faɗi na Allah komai a'udhu billahi to wannan tauhidi gaskiyar magana rubabbe ne rubabben tauhidi ne babu shi a qur'ani babu a hadisi babu shi a zamanin manzon Allah sallallahu babu a zamanin sahabbai babu a zamanin tabi'ai babu a zamanin tabi'u tabi'ina babu a zamanin salafus salihin babu a mutaqaddim da mutaakhiri da halafu da halafu gaba ɗaya babu shi sai bayan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga makka zuwa wata shekara ɗari shida da sittin da ɗaya aka aiki wanda yake kiri wannan aƙida ɗin ba ta wanzu ba sai ƙarina ɗari bakwai sa'an nan aka fara kasar da wani tauhidi ɗin a wannan lokacin sa'an nan har yanzu tauhidi na musulunci shi Allah shi ya fa kana Allah wala shay'an ma'ahu Allah ya kasance babu wanta da shi ba za a ce garan da Allah ya faru ba amma Allah shi ya halicci alam ɗin gaba ɗaya da alƙalamin ƙudura da al'arshi da ƙursi da alma da laul mafus gaba ɗayansu Allah shi halicce su saɓanin wa'inda suke karanta hadisi Umu Ibrahim shar'in Umu Ibrahim ko Ibn Taymiyyah al-Harrani wannan yana cewa Allah ya kasance tare da wasu abubuwa wannan ba tauhidi musulunci bane malamai da yawa sun masa raddi shi idan aka ce da Allah da lawul mafus ko da al'arshi ko da kursiyu tare sai kasance da walitin walitin su walitin kenan kaga su suka lissan kenan ko tare sai ka binta da Allah subhanallah ta Allah wa zalika ulwan kabira alal aqalli dai malamai sun yi rudud akai mai yawa littafai suna da yawa akan wannan saboda ka ba tauhidi bane da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wannan tauhidin da ake so a dabbaka wanda Muhammad bin Abdul Wahhab ya karfafa shi har yayi littafai akai yayi kitabut tauhid yayi al-usul salasa al'usulun salasa da ya yi duka wannan ba daidai ba ne ba shi ne na manzan Allah ba saboda babu hadisi kamar na faɗa ɗazu hadisi a Bukhari Muslim Tirmidhi Abu Dawud Nisa'i Ahmad Musa na Imam Ahmad Musa na Imam Hakim Sunan Darimi Sunan Asani sana gaba ɗaya su da sunan gaba ɗaya babu hadisi ko ƙwaya akan wannan tauhidin cewa Allah rabbu ilahu asma'u wa sifatu da wannan araba tauhidi uku babu shi a zamanin manzon Allah sabai ba san shi ba tabe ba san shi ba tabe ta ba san shi ba gaba ɗaya bid'a ne kuma bid'atul bid'a haramun an fahimta ko saboda abin da yasa na fitar da wasu kaɗan daga cikin wannan tauhidi din saboda akan kafa wannan tauhidi ne ake kokarin a a a ɓaɓɓuko a ɓare sai dinar su sulama daga yadda a tare da Allah kuma ba zai rabu ba ba zai rabu ba saboda tauhidin da annabi sulama ya zo da shi shine ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika lahu ashhadu mene anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to wannan da ake son araba ba zai taɓa rabuwa ba qur'ani tun daga bakar zuwa nas billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da Allah babu inda Allah ya raba da manzon Allah babu shi babu shi tab qur'ani farkon farkon abin da aka gaya masa qur'ani farkon abin da aka bayar saukarwa shine ikra ko ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insanu min alaq ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ko a da aka zo kana zuwa daga wannan gurin kallazin sanar daga sai ce ara'aita allazi yanha abdan idza salla ara'aita in kana lahu huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kallala lanasfa'an bin nasiya nasiyatin kazibatin khadi'a falyadau nadiya sanadau zabaniya kallala tudiku wasjud waqtan daga daga farkon inda Allah ya ce a ra'aitar laziyan ha wallahi magana ne akan manzon Allah akan manzon Allah a ra'aitar laziyan ha kana ganin wannan da yake hana abdan iza sallah zai hana manzon Allah su salma inda ya sallah Allah ya yi wannan rudus ɗin aya kusan kuma shada ko tara ko wannan wannan farkon sura da ta fara ayoyin farko da suka fara sauka ko ka gane ka gane abin da ke ciki shine a cikin suran aka yi bayanin taɓa sayyidina rasul sallama Allah ya rajiya kansa wannan ayoyi da suka fara sauka ikira musu makalin kana karatun har zuwa inda aka cike ayoyin farko da suka sauka an karanta su baya ko to wa'annan gaba ɗaya daga ka gane tsakanin Allah da Annabi Muhammadu sai a suran ayan gaba sai aka yi radio masu taba Annabi Muhammadu أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان له ده أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذبت ولا ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم تنسوا من الناس ناسية كاذبة خادية فليدع وعيه نادية كاغني بو فليدع الزبانية كلا كجايا مسو لا تطيعك واسجد واكترب يا رسول الله وعلى كي جايا مكا النبي محمد sai gaya maka kuma bayan ashhadu la ilaha illallah wa la sharika lahu muhammadu abduhu wa rasuluhu sai ce to a cikin wannan tauhidin kadai ta Allah ɗin. idan ka zo idan ka ce ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu sai a ce to ka ƙara wawul adaf a ciki na ka ce wato ku ji shi Hausa Allah shi kai ba da shi da kwago kace na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya sai kace sa'an nan da kuma na shaida kuma an ce shi kadai ne kuma annabi Muhammadu nawa nawa biyu dole biyu zaka yi lissafa dole ne kuma na shaida annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga can ilahu ne la ashhadu la ilaha illallah wa la sharika lahu iyana sai ce wa ashhadu anna muhammadan sai aka ce abduhu wa rasuluhu bawan Allah ce abdullahi ba wa rasulullahi um abduhu abdullahi kenan wa rasuluhu rasulullahi kenan sallallahu alaihi wasallam an gane karatun nan? To, ba a raba Allah da manzon Allah a tauhidi, ba a raba. Amma dai annabi Muhammadu ba Allah ba ne. Mun gane wannan? Sannan manzon Allah su salama ba ɗan Allah ba ne. Sannan manzon Allah salama ba mataimakin Allah ba ne. A, bawan Allah ne amma Allah ya zaɓe shi sama da kowa. kuma wai in za ka bauta wa Allah dole sai ka biyo ta hannunsa sa'annan Allah ya karbe ta eh baka yi saka bauta wa Allah direct ba a baka yi sa ba baka yi baka san Allah ba ka san da wani Allah walau sha'a rabbuka la hadan nasa jami'a to bai ga dama ba wala yazaluna mukhtalisin to ashe dole sai ka samu wannan tauhidi sa'an nan ka samu aljanna sa'an nan ka jona albishir ɗin. Ubashirin lazina amanu wa amin salihati. An na lahun mene jannatin tajari min ta'atal abha. To in ka samu wannan, ka samu wannan, ka yadda Allah Allah ne, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bawan Allah ne ko manzan Allah ne, amma fa babu irinsa. Allah sai ce muna magana akan al-mujassimun sai Allah ya ce a inna lazina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wanda suka muku baya to hannun Allah in Allah na da hannu in a fassara shi da hannu ko masu fassara da hannu mu fassara masu mujassimai din sai ka je da abin zai baka sai ka gane ashe magana suke mana tauhidin ba su gane shi ba ba su gane ma inda aka fito ba ba su gane za a ji ba sai suka ce sai Allah tabaraka ce yadullahi in ka fassara a irin fassaran gatari fassaran gatari ka san dai fassaran gatari ba na ilimi bane ko ka dauko gatari ka ta fasawa ko kaga baka ce gaban malami ba kenan sai yace a hannun Allah ne akan hannayensu sahabbai kuma duniya sun gano annabi Muhammadu to annabi ya zama Allah kenan na'am ina sa bani amsa ne to qur'ani yayi ƙarya kenan to ku mun bayani ku yi bayani qur'ani bai ƙarya ba kuma manzo Allah sama ba Allah bane amma wakilin Allah ne wakilin Allah ne saboda Allah ce inni ja'ilun fil ardi ban ji ba qalu ataj'alu fiha man yasidu fiha na'am eh eh sai Allah ya ce ne qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ya sa su sani ba waye manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to anan salama wakilin Allah ne shi sallallahu alaihi wasallama to tunda wakilin Allah ne in ya zantar da abu sai Allah ya ce shi yayi araba mu gani ba zai rabuwa to tauhidin musulunci shine ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan fa ina faɗa ne duk duniya suna jini idan akwai wanda zai cire wannan ya raba Allah da manzan Allah a wannan lalai Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da Allah ina ba shi goron gaita daga nan zuwa bayan azumi zuwa shekara mai zuwa na ba shi aiki a gwada yawa sai dai mutum ya ce ya ƙoshi kawai ya hau ya yi badan badaminsa ya sauka amma kuma raba wannan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah su ba wala ba zai ruwa ba zai taɓa yiwa ba arifai suna cewa in za ku rabu da ɗan uwanka in ka ce la ilaha illallah sai ya ce Muhammadu Rasulullah sallama ya karasa to wallahi tallahi duk inda ya tafi ya dawo duk inda ya tafi wallahi sai ya dawo kun haɗu kafin ya mutu wallahi tallahi saboda ba sa rabuwa dole sai sun haɗu tukunna shine Allahu Muhammadu la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi muhammad je muna fada saboda na ga abin da ke yawo a tiktok an samu wawayen yara suna cewa wai saboda soyayyen da sufaye yan dariƙa suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai har sun koma suna bautar manzon Allah a ba su gane addini bane shi addinin Allah gaba ɗayansa ba a yin sa babu annabi muhammad babu wannan shi ne shiga musulunci ko da Allah idan mutum yana so mu gani wayanda suka yi raba tauhidin nan don Allah in sun zo wani zai shiga musulunci su gwada mu gani ce maki ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu ilahu rabbun asma'u was sifatu sanan ce to ka tsaya haka karka ce Muhammadu rasulullahi zai yi musulunci wallahi bai taba yiwa ba ko kuma a ta to bari rai za hada ne أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة شهادة إن الله ربا وإلها وأسماء وصفات وأشهد أن محمد عبده ورسوله ne karɓi mutuncin Allah bare fasa ba kuwa zai ce bai taɓa jin wannan ba saboda ya ji da kyau ɗari yake ba da musulunci ko yana ji kuma dukkan malaman musulunci har waɗanda suke maganganun irin haka din masu aƙidar raba tauhidi din haka su ma ba sa bayarwa haka to menene ake boyewa what's the problem there's something hiding why are you hiding it why yes aba ilimi ne ya gajiya duwato wannan tauhidin asalin dalilinsa wai a rusa annabi muhammadu shine kawai ya za a ɓamɓare Allah da manzon Allah shine kawai dalili an babu wani abu ai asalin farko shine tunda aka kafa tarihin duniya wannan magana ina yi ne saboda wallahi tallahi ina bincike ba wai bacci nake yi ba ka gane ko manzo sallama na cewa man talabal ula sarar layali duk wanda yake neman daukaka ne na bacci dare binciken duniya gaba daya babu wanda ya taba haramta tawassuli da manzon Allah duk duniya tun da aka tun zamanin annabi Adam ba shine farkon dan Adam da ya fito ba ba wanda ya taba cewa Allah haramun ne a kama kafa ai tawassuli ko da manzon Allah ko da wasu annabawa an gane ko sai ibnu taymiya to shine yazo yace wai ai ana tawassuli da manzala sallama ana so a mai da annabi Muhammadu Allah saboda haka a raba Allah da manzan Allah wannan wannan iya wannan shine dalilin tafka ta tauhidin nan amma ba annabi bane ya kasa ba sahabbai bane ba tabi'ai kai daga kan annabi zuwa sahabbai ai bid'a ne ko to bal ma ya zama haramun saboda raba abin da Allah ya haɗa ni kuma ba da rabuwa duk aikin da za ka yi a cikin musulunci sai dai a waje musulunci ne amma inda a cikin musulunci ne ba a raba Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sai kamar da gana ya wuce an fahimta ko wannan shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to mu gane wannan da kyau shine yace ka je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka nemi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi babu kyau babu kyau shirka ne ibnu taymiya yace bid'a ne almadrasa suka suka rika suka ce shirka ne ma kamar su Muhammad ibn Abdul Wahhab wanda har suna cewa a cire kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam daga masallacin manzala Allah da shi bakin algarkani to sabai ba sa mu ce tabi'ai ba sani ba tabi'ai ba sani ba salafu salihin mutaka da mutaka dubba su gane ba sai shi ya zo ya gane to da Allah ina maganar qurunul mufaddala wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul quruni qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum dubba su gane ba waye ya kawo wannan abin sai mu koma qur'ani ko wa inna shayadina layukuna ila awliyaihim lijadilukum fi hayati dunya shedan shedanu suna ma mutanen su wahayi su eh shedan yana mutanen sa wahayi dan su jayayya da ku wannan wahayin ba ilhama bane ilhama rabbani salihi ba wahayin shedan ne wanda nassin qur'ani ya fara nassin qur'ani ya fara sa'annan mu koma hadisin muslim wanda sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai muslim sufuri na farko hadisi daga hadisi na biyu zuwa na bakwai duka suna magana akan abin ne wannan ina faɗa maka abin da na san akwai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yace ina tsoron a kafu an ya karbi shaifan shayatsini fi ummati fi akhir zaman fi ummati ina tsoron shaidanu kar su fito wanda annabi Sulaiman ya daure su ya jefa su a wurin ruwa ina tsoron kada su fito su karanta wa al'umma na Qur'ani an kai lokacin ko ba kai ba ana yi wannan wahayin shaidan ne ba wahayin ilhama salihi bane saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imamu malik imamu darul hijra ya gaya wa ja'far mansur yake to abu ja'far ta ya aba ja'far amirul mu'minin amirul mu'minin ya zo yana daga murya a masallacin manzon Allah sai yace inna Allah inna Allah qad zamma qauman الذين يدخلون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب الله قوما كي أدب الله قوما الذين يدخلون أصواتهم عند رسول الله وقال يا أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع بصير يا أيها الذين آمنوا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تعبد أعمالكم وأنتم لا تشعرون Allah ya zargi mutane suka daga murya a gaban manzon Allah ɗaya kenan sai ce wa ومدى الله وقد مدى الله قوما الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله الله يا يا يدي wasu mutane waɗanda suka rage muryoyinsu a gaban manzon Allah suka yi ladabi sai ya ce innal ladzina yaqudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika ladzina tamtana la qulubuhum litaqallamu wa kasatu wa ajrun azim mun ji wannan guda biyu yace wa zamma Allah qaumun Allah ya zargi wasu mutane allazina yarfa'una aswatahum inda rasulullah wanda suke daga muryoyinsu a gaban manzon Allah wa zama Allah qaumun ya zargi wasu mutane mutanen me suka yi sai yace innal ladzina yanadunaka min wara'i hujrati aktsaruhum la yaqilun walau annahum sabbaru wa ta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim wannan qur'ani qur'ani ne sai yace to hurmatu fi hayati kawmatu ba'da wafati wa hurmatu ba'da wafati kawmatu fi hayati yace sawa'un injiwa imam malik bin anas shine kuma imam darul hijra wanda da ni da ku da mu kowa ya da imam malik imam darul hijra ne jama'a muna gane karatun da aka zo sai aka sai imam malik yace mutane suka daga murya ga manzon sallama Allah ya ta su rage muryoyin su kar su yi magana annabi annabi sallama kamar da su suke magana su ya su a tsakanin su in sun haka aikin zai baci azumin su tauhidin sallar su azumin su da kansu azumin su gaba zai baci me yasa tauhidin zai baci sabai ne fa sai na abubakar sai na umar ne suke magana Allah ya ce tauhidin naku da kuke kaɗai kanini Allah zai ɓaci sallan ku zai ɓaci azumin ku zai ɓaci zakkan ku zai ɓaci yakin bazakan ku zai ɓaci huleni udu dukkan yaƙe yaƙen da kuka yi da zumuncin ku da kyautan ku da sarkar gaba ɗaya zai ɓaci kuma in ya ɓaci ba za ku ma san ya ɓaci ba da ku ba saboda kun ɗaga murya a gaban manzon Allah tauhidin zai ɓaci saboda ne an ɗaga murya a gaban manzala me ake a gaban annabi kenan ladabi me aka koyar a gaban manzala a qur'ani ladabi idan ba haka ba tauhidin naka da kake karewa har kake sakan baki akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ɓaci Allah baya so saboda shi Allah wato babban tauhidin da Allah yake da bukata ka yarda ka sallama wa manzon Allah wa mai rasula faqad ada Allah idan wanda ya bi annabi Muhammadu to ya bi Allah wa in tu'iuhu tatadu haka Allah ya ce Qur'ani in kuka bi shi annabi Muhammadu za ku shirya amma babu wani tauhidi da ya raba Allah da annabi Muhammadu Qur'ani tun daga bakar zuwa nasu babu babu saboda haka da tauhidin da azumi da sallah da zakka da haji gaba daya in ba a yi ladabi a gaban manzon Allah ba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to gaba ɗaya ya ɓaci Imam Malik yace sawa'un manzon sallama yana raye ko baya raye daidai ne ba daga murya a gaban manzon Allah Ja'far al-Mansur Imam Abu Ja'far yace Amirul Mu'minin sai yace ya Aba Abdullah astaqbilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa adu am astaqbilu kibata wa adu shin ko yanzu na ji duka wa'annan yanzu in fuskanci annabi in roƙi Allah in faɗi damuwata in gaya wa damuwa damuwata ko kuma in kalli in juya wa annabi baya in kalli gabas in kalli alƙibla in faɗi damuwata imam malik ya ce wala wala tuskar ka gushe kana fuskantar annabi muhammadu wa huwa wasilatuka wasilatu abika adamu ila allah yace karka kuskura karka kuskura ka juya wa annabi baya shine tsaninka shine tsaninka babanka annabi adamu zuwa ga Allah saboda ka annabi ake kama kafa da shi to wannan tauhidin shine dan Abdullah ibn Taymiyyah sarusa shine ake so a kafa aka kafa wani na rabaraban kashi-kashin Allah kashi uku kaga ba zai yi ba ba ta lokaci ne saboda haka idan ka zo sallah dole sallah sai ka kira sallah ka sa manzon Allah in ka zo ta da ikama sai da manzon Allah cikin sallah iyaka na abudu wa iyaka ba bauta kake yi ba iya kace nan sallam ta sura allazina an'amta alaihim annabi muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam haka ne idan ka zo dukkan azumi sai ya assalamu alayka ya rasul ayyuhan nabi ayi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu assalamu alayna wa ba'da sallallahu alaihi wasallam wa rabbuhu wa rasuluhu wannan shine sayyidul musulunci an fahimta to duka wanda ya bi Allah da wannan da da sun ce tawassulin ma haramun ne amma yanzu suka sha wuta da suka ji wuta sai suka ce a in ka zo faduwa ne kace annabi Muhammadu wai wannan shine shirka Allahu akbar har yanzu dai to karatun ku ya gajiya hadisin sayyidina Abdullah bin Umar da hadisin Abdullah bin Abbas lokacin da kamar ce makale yace lamma qadira rijulu Abdullah bin Umar fa qala uskur ahabban nas ilayka fa qala fa qala ya Muhammadahu shikenan kaman tawari sallallahu alaihi wasallam saboda haka kar a raba Allah da manzala ba su ba karka wala da kanka dan uwa Allah ya datar da mu Allah ya bamu nasara saboda haka wannan duka wanda ya ta Allah da wannan sai Allah ya ce batul ladina amanu wa amilus salihati aw wa'inda suka bi Allah suka yi imani da Allah suka yi aiki mai kyau annalahum jannatin tanahar tajri min tahtiha al an tanadar masu aljanna wanda korama take gudana a karkashin sa duk kullama rizqu min hamin samarat rizqan qalu hadha alladhi rizquna min qablu duk wani arziki abinci da aka ba su ba amun inji Abdullahi Abbas yake cewa duk wani abinci da aka ba su to za su ce an ba mu wannan baya kai kamar ma ka ce na wancan ne wa utu bi mutashabiha sai aka musu wani wanda ya canza kala ba irin wanka ba walau fiha azwajun mutahhara sa'annan za a ba su mace ku tsarkaka wanda ba sa haila ba sa fitsari ba sa kashi ba sa komai kawai tsarkaka ne wa'annan matan hurul ain Allah ya ba mu wa hum fiha khalidun sa'annan za su dawo a cikin wannan a wannan shine karshen bayanin da na so mu yalwata shi a cikin wannan aya Allah tabaraka ta ba mu nasara ya agaza mana insha Allah za mu tashi dai har yanzu na lalaya ta hanyar ba sama fauka ko insha Allah in muna rayu a da karshe shine akwai jawabi da nake so in yi na wanda ya shafe mu a jihar Filato saboda saƙon zai isa za mu shiga ganin amma zai fi yana kaiwa kuma zai isa inda muke da bukata na farko dai muna miƙa jaje zuwa al'ummanmu na jihar Plateau lafiya ma Mangu local government da abin da ya faru Allah tabaraka ta'ala ya takaita shi albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama al abin da aka rasa Allah ya dawo da alkhaimatu alkhairin sa sa'annan Allah ya zaro mana da jihar Plateau lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan na farko kenan abu na biyu shine ina kira zuwa ga manoma da makiyaya na jihar Plateau a daure a yi hakuri da juna Allah ne ya haɗa mu Allah idan ya haɗa mu to yana son mu zauna tare ne ya ayyuha nasu na ja'alna lakum shu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqaykum atqakum haka Allah ya gaya mana saboda haka mu yi haƙuri da juna in abu ya faru a zauna a yi sulhu a teburin sulhu ya fi saboda Qur'ani ya ce mana a sulhu khair sulhu alkhairi sulhu alkhairi ne ina kira mutanen mu da musulmi da kiristoci magabul da suke mangulakar government da Allah su yi haƙuri a zauna da juna lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya a jihar Plateau albarka annabi sallallahu alaihi wasallama da Najeriya baki daya sannan a kira na biyu ina kira zuwa ga barista sai mun ba kularen gwamnati shi yanzu ya kamar kokarin da yayi tun farko mulkin sa ba a samu rikici ba a jihar Plateau da ake yi duk shekara duk abubuwa da suka lalace a ya ƙara masa kaini kafin ya sauka kuma yayi adalci kamar yadda ake yi Allah ya mana adalci Allah ya taimake shi ya bashi iko yin kuma abu na alkhairi sannan kira na na uku shine zuwa ga honorable his excellency Caleb Mutfan wanda zababben gwamnan Plateau State ne yanzu wannan rigiman da ya faru a Plateau State a local government ɗinka ne muna roƙon yadda muka ga kana da kyakkyawan mu'amala da mutanenmu lafiya ma har kana cewa kana tare da musulmai ɗari bisa ɗari lafiya ma ɗari kan tijjaniya to muna kira da muryar ɗarikan tijjaniyan plateau state gaba ɗaya da najeriya gaba ɗaya muna roƙon allah ya taimake ka ka yi adalci wa waɗanda aka suka rasa gidajensu aka ƙona musu gidaje kamar yadda zamanin mai gidanka a a jan waɗanda suka rasa gidajensu barikin ladi riyom da sauransu ya giggina musu muna roƙon kai ma ka gina musu gidajensu muna roƙon haka din sa'annan ku ɗaya kenan sannan roƙo na biyu shine ka yi ƙoƙari kai a yi zaman lafiya fiye da na barsafai mun bakula lau kamar muna ma kyakkyawan zato fiye da yadda kake zato fiye da kake zato kai dan mangu local government ne saboda haka wannan abun a mangu ne ba a taɓa rikici a mangu ba da bakos da fensh da sauransu nan ƙasa rigiman bai wuce barikin ladi kukur jos north jos south da sauransu saboda haka muna roƙon Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya da arewacin Najeriya da kuma jihar Filato assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Allah ya bamu nasara Allah ya zo da mu lafiya albarkan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullun bi amin wa antum bi khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malai mana addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya baki daya lafiya ma Filato sai
آمين آمين آمين فاتح الحمد لله